إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم يومنا ashirin da na ga jumadal ula yau ashirin da takwas go ga watan jumadal ula hijirar manzan Allah sallallahu alaihi shekara 1133 daidai kun wanda daidai da da lissafin baturi ashirin a daya ga watan daya shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu kenan insha Allah za mu ci gaba da karatu da muke a wannan cibiya ta mai albarka da yadda barke sunan ba masjid umar bin khattab da ke cikin garin tawa na daura karatu da ake gabata cikin wannan littafi na matsalar hadis mai suna almanzumatul baiquniya in ba manta ba jiya mun fara kamar muka ce wannan karatu ne na mataki na farko na abin kuma ana bi ana kallon yadda 'yan uwa za su iya ne a hankali da haka ba tsananta bayanai za a yi ba ba kuma tsananta misalai za a yi ba kasancewar su masu gudanar da wannan daura da wannan programs din allah masa albarka suna cewa abu abun hankali in ta yi ma a iya dawo nan gaba a ci gaba insha allahu ta'ala muna fatan allah ce muke mu in za a tuna jiya mun fara da mukaddima na mai littafi din ko da mai wannan mai mukaddima mai da ya fara mukaddima da shi shi ne da mene godiya ga Allah da mene da salati ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallama a ci kuma yauna mene falala da fifikon annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama akan sauran annabawa inda yace mene khairu nabiyyin ursila sannan ya fara gaya mana abin da zai shine cewa wannan zimin aqsamil hadisi idda me ke nufin idda ma mekin da ce wa dimin aka samil hadisi idda na'am idda masu yawa na'am idda ku eh wa dimin aka samil hadisi ita wannan zi din a cikin nahawu menene matsayin ta ma ismi ishara na'am yawa asali ismi ishara ne ko to yana ishara zuwa ga me kenan zuwa ga idda din ko adadin yawwa sai muka ce asalin kasin wa zi iddatun min aka samil hadisi ai wannan da kake gani da aka sawa ce hadhihi ko wannan wasu yan kidaddagagu ne yan nan ba adadi ne marasa yawa na karkasuwar hadisan manzon Allah ko ilimin na hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama an fahimci abin ko sannan ko menene ce wa kullu wahidin ata wa hadda kowane ɗaya mene a tawa hadda mai ma'ana a tawa hadda ya zo da nashi ta'arifin kowane kashi daga ciki ya zo da ta'arifi kowane kashi aka ce sai sai a ce kuma ga ta'arifin shi ga bayaninsa shi ne a tawa hadda sai fara da farko cewa a wallo hassahe wa homa tasal isnaduhu wa lam yushidda aw yu'al nace kashi na farko shine hadisi sahihi wanda shine martaba mafi nagarta ina fatan fahimta walla mai shuzza me ma'ana walla mai shuzza mun yi bayani jiya wa zai faɗa na'am bai zama shazi ba na'am me shazi din na'am barakallahu fika na'am na'am amintaccen mutum mai nagarta wanda a iya an san magana shi a zauna haka nan ya kawo karatu daga makarantarsu ta saba wanda ya fi shi nagarta da inganci ya zama ba za su haɗo maganganun ya za mu aiki je na buga muku misali mana misali na buga muku wannan ya ce malamin ya ce farlan Allah guda uku ne wannan ya ce kuma guda bakwai ne ko to da wani za mu ɗauka mai aiki da shi ko ko don da mutum ɗauka ya yi wannan kaga fatawa ce ta fi kama da ta wanda ba su goge da sunnan manzan Allah ba sai a ce maka maganu ga sunan da ya ce amma ko ne ka ɗauka yi a'a kaulani mukhtalifan la yakuna ni sawa'an maganu masu karo juna ba zama daidai ba gaba daya kun fahimta dole za a yi tarjihi a rinja da ɗaya shine sai a roto wanda ya fi nagartar sai a rinja da magan shine na shi sai zama muka ce me sunan shi ma wanda ya fi nagarta sunan shi mene mahfuz shi kuma wanda yake mai nagarta amma bai kai wancan ba kuma ya sa wancan sai a ce da shi mene shaz to dole hadisi sahihi bayan ya sa isnadin shi ya sadu da juna dole zama kawai mai babu shizuzi a ciki ina fatan fahimta sannan wannan fuska ɗaya ce ta shizuzi akwai fuska ta biyu ce shizuzi in ya zama dukkansu kansu ɗaya ne wajen nagarta kun fahimta ɗaya sai saba mutane masu nagarta biyu zuwa uku yan ajinsa akan matsalas kun fahimta to nan sai a kalli adadin masu yawa ɗin a rinja akan nashi shi kaɗai ɗin shi ma zai a ce nashi shaz su kuma nasu na su biyu uku ɗin sai a ce da shi mene mahafuz ina fatan fahimta mun ji sharadi nawa kenan na uku na biyu daga cikin sharadin hadisi sahihi ko na uku auyu al zama ba illan tashi ba menene illa illa a cikin hadisi wata mas'ala ce mai wahalar sha'ani tana da wuyar ganewa wato za mu zo mu ji akwai matsalolin an ce illa kashi biyu ce akwai illa take zahiri doni abu da ke sa hadisi ya zama da ifi ba za a saba illa ce wannan akwai zahiri za a yi zan ba ku misali a gani insha Allah ta'ala akwai illa da kuma take ba a zahiri take ba sai wanda ya tumbatsa ya goge da da cewa akwai matsala nan wajen ina fatan fanci wani abin to wannan ita ake magana sai ya zama hadisi bai da wancan karamar illa dama ta zahiri kowa zai gane ta ma to zama bai da wannan illa ta zahiri bai da kuma illa ta baɗini amma ina da wata illa to za a ce wannan hadisi bai ganta ba kamar za ka samu ittarabi ta a samu mutane masu nagarta ga sanar surutu hadisi amma zama mutsaribi an wuto shi ta fuskoki daban-daban ko ba su haɗu ba sai malami ce maka wannan hadisin da ifi ne kai ka ce ah to wane ne fa a cikin mutumin kirki ka ce sai ce maka baka ba ka gane matsalar ba ina fatan fahimci wani abu shi sa lokacin ko da ke mu zuba ban illa za mu yi tattauna din wani tambaye su malamai waya kuke gane hakwace hadisi kaza mai illa ne yace a yanda gane tun da kana shakka ka tambaye ni ni Abrahaman dan Mahdi kan wani hadisi mai illa an gaya maka in ka bari sai ka je Khurasan can ma ka je ka tambayi abin nan wanda ka ce malaman da manta sunansa kai yace ka karada duniya duk malamin da ya kai matsayin a tambaye shi a hadisi ka je ka tambaye shi wannan hadisin in maganar mu ta sha bamban to sai ka zo ka ce ba haka bane abin to su kuma ɗalibai lokacin dambun kwakwafi ya tambaye shi ɗin ya je duk ya tambaye malaman hadisi kaza su ce mai mai illa ne to ni ban ganta ba a ce ai ba ka gani ba saboda baka da tabaran ganin ina fatan fahimta yawwa sanne da ce to eh gaskiya na da wannan ilimin wata baiwa ce to gaskiya gogewa ce da tsewa a ciki ana yi ina fatan fahimta kamar mahauci ne ya kalli akuya sai ce wannan za ta yi kaza kai kuma in aka ce nawa za ka ce baka sani ba kuma ba da maka karin can wahaucin can ko ya ce ya aka yi gane cewa wannan za ta yi kaza ko kuma ya ce maka kan cikin tana da yawa ko kuma ɗan kaɗan ne ko kuma tana da mai ƙodewa ko kuma ba ta da shi da yawa ko kuma ma ba ta haihuwa ko gashi nan dai wanda gogewa yau da gobe shi ma ba a rubuce gani ba amma yau da gobe ta sa ya fahimci abin yadda ya kamata to Allah samu dace wannan illa to sai hadisi ya zama da illa sharadi na muka samu yanzu mun samu uku mun samu ittisali sanad mun samu abin adamu shizuz adamul illa sai ya zama cikin wannan ko sai aka ce ya ruwihi adlun dole zama adalin mutum ne roto hadisi din a je in za ku tuna ana ce na ga muku waye adalin mutum ma ya ake a waye yake me sifofin da ake kallon mutum a ce da shi adalin ya cika su na'am na'am na'am na'am na'am na'am to la ba'as hawalta muhawala jayyida suma man to kamar da malai fara faɗa cewa daga cikin illoli shine dama musulmi dole shi kaɗai zai riwaya amma a babi na matsalolin dai sukan ce wanda ke adali shine mutumin da ke nisantan haram ba a ganin shi na faɗawa haram ba za a gan shi na caca ba ba za a gan shi na zina ba baya gulma ballantana ƙarya kun san babu abu mai haɗari a hadisi irin ƙarya da ka sake kayi ƙarya gaba ɗaya ka tashi aiki kenan ko tuba kai ba za a yadda ba in a hadisi in aka maka ba wai ƙarya a hadisi ba a ji a kana a firar titi ma kai ka taɓa yin ƙarya shi kenan ka tashi aiki a kama ka kuna shan shayi kayi ƙarya to shi kenan daga nan ba za a sake an sa hadisin ka ba kuma total ka tashi aiki kenan to kaga adali sai ya zama baya ƙarya baya gulma baya can giya ba wannan zunubai ya daina sannan kuma yana kula da wajibansa sannan ƙananan zunubai dan adam bai rabo da su in yayi su ma to bai zai tabbata akai ba shar'i nau kenan na biyu ya zama baya aikata haramun yana aikata wajibai baya tabbata akan ƙananan zunubai abu na uku kenan ko abu na hudu kuma sai ya zama yana da kula da mutuncin kansa shine almuru'a yana da kamun kai yana da mutunci duk abin da a cikin garinsu ko anguwarsu in yayi za a ce bai da mutunci to ba zai yi shi ba amma in yana da wa'ancan yana nisanta haram yana kaza amma bai da mutunci haka ma har yawan nan bai zama adali ba wajen malaman hadisi misali gashi yana nisanta haram yana aikata wajibai amma kawai zaka gan shi gidan kwallo shekarar shi 60 ya ji ya tare da yara suna shan taba ana ta musu da shi kun fahimta akwai mutunci mu a irin rayuwar da ake ciki za ce bai da mutunci ai da inda aka wani ba mutunci a ce ga ka cikin yara ana ta musu da kai kan kwallo kana asalin ai tafi wacece wacece ta wace sai na ci ana ta musu da shi ga wannan gaba ɗaya bai da mutunci to malaman hadisi ba su an shi hadisin shi ba saboda mene saboda bai da mutunci to wannan shine ake nufi da al'adala shine ruhi adlun ya zama adili ne wanda ke cikin hadisi din mun samu sharaɗi nau kenan na hudu sharaɗi na biyar ya zama zabit an ce zabit kalma ce mai abin nan ba da zai ka fasara ta kai da kare ɗaya ba amma a yare mafi sauƙi sai ka ce mai cikakkiyar hadda amma abin suke nufi da zabit malaman shine mutumin da ke da kiyaye karatun da aka koya masa gyam-gyam shine zabit kun gani? shi sa suka kasa dabdo din gida biyu akwai dabdo kitab akwai dabdo sadar dabdo kitab shine lokacin da malami ke masa imla'i yake karantar da su qala haddathana humaydiyu abdullah ibn zubair qala haddathana sufyanu qala haddathana ibrahim sa'id yahya bin sa'id al-ansari qala to yana nan yana kwafewa innamal a'malu binniyati yana kwafewa kyam kyam kyam idan ya gama kwafewa ana tashi makaranta zai ce malam ga littafi na duba mun sai malam ya duba ce nan akwai gyara a duka abin da ka kwafe daidai ne in ya aka yi mai wannan yanzu ya tabbata hadisan da malam ya kwa mai kenan ko to idan ya rungumi littafin nan ko da amarya gare shi ba zai ba ta je ta aje mai akanta ba saboda kyamkyam ba zai taɓa yadda ba ballantana ba wata yare in guje ki kawo mamanki ta aje mun a za a ce wannan da'ifi ne saboda bai da zabt bai da kula da karatun shi wallahi malaman nan daga sai suke mala kai shi sa ta bla wanda ba ku wato shi a ce hadisi ingantacce ne kawai ba fa abu ne kawai da zaka shafara ka sha shayi ka koma ka ce to wannan ya inganta wannan bai inganta ba fa ka bane abin fa aiki ne tukuru shi sa suka ce zakarun shi ilmin hadis zakar ilmi ne wanda ke zakar namiji la yuhibbuhu illa dhukuru min ar-rijal sai maza maza ke iyawa da shi eh Allah samu dace don haka wannan shine dabd kitab ya halassa dukkan ga rubuta littafin ka to din ka zo sai kan ga kantar da mu daga cikin littafi din kun fahimta ko da aro za a bayar ka ce wani dan makanta zai kwafa sai wanda ka tabbatar da keke da keke shi ma zaka ba amma aka kana ba kowa wanda ala aramun tafin ka kwafe ka bashi aramun kwafe sai a ce kai ma ba za shi hadisin ka ba wannan shine dabdu kitab akwai dabdu sadar shine haddacewa da kirji mu kuma da wasu akan ce haddacewa da mene kwakwalwa amma hakikanin hadda a kirji take ina fatan fahimta kamar da Allah ce balhu ayatun bayyanatun fi sudurin ladina utul ilma ina fatan fahimta to nan ne waje ba shi muke tattauna bari a takaice dole zama suna da hada to sanda kake koyon hadisi kana hada cewa da kato yadda za mu gane kana dab shine a ga duk sanda aka kwankwasa ka za ka fito da wannan katin yadda yake ina fatan fahimta bacci ka tashi ne akan hanya ne ina ne aka ce ba mu hadisin zuhuri na magana kaza ka ce wa hadisin wani kala ka kawo shi ba mu hadisin wani kaza za ka kawo shi yadda ka faɗe shi yau gobe aka tambaye ka haka za a ji shi ji ba aka tambaye ka haka za a ji shi to sai a ce wannan kana da dabt kun fahimta kuma za mu gane kana da dabt shine sai mun ga kwatanta hadisanka da na sauran gwarazan ɗalibai ko malamai irinka mu ga yana dacewa da abin da kake kawa idan kana sa masa a ce kai ma matsala ne dole zama irin gwaraza irinka suna to haka za mu gane kai babit ne wannan su ne sharɗa guda biyar na ingantaccen hadisi jama fahimci wani abun na farko zama an yi kuna mutasalil sanad gairu shadin eh wa gairu wa adamin illa sanan mene an ya kuna adalun dabit dole zama akwai adala akwai adamin shizu akwai adamin illa akwai itisalin sanar sannan akwai dab wayannan guda biyar su ne ake gane hadisi ingantacce idan ya cika wayannan abubuwa to sai a ce wannan hadisi ingantacce ne kun gane kenan duk hadisin da muka ji sai ya biyo wannan tsarin idan ya biyo ya cika su sai a ce da shi hadisi ingantacce ne ina fatan fahimta barin ba misali da hadisi tana zuwa kuwa wagawa alaƙin tako misali muka ci haka sana al Abdullah zuwa ƙarshen hadisi ko? daɗa mu bar shi nan wajen to yanzu wannan hadisi kowa ya san hadisi ne sahihi ko? yanzu wannan ba ku mai za su dina a ci gaba da hadisin maza Allah sallallahu alaihi wasallam insha Allah eh yawa to yanzu cikin bukari wannan yana na cikin bukari misali yanzu me muke so mu gane a nan duk wanda dogon zakewa daɗa nan aka so yawa in na mata malu bin ni ya ce na ba shi wannan magana shin da aka ce maganar manzon Allah ce to ya za mu gane wannan magana ta manzon Allah ce kuma ta shabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yanzu shi da Bukhari ya rubuta a littafinsa ina fata mun fahimta to da ya rubuta a littafinsa ba cewa kawai annabi ya ce ba sai mu ce ta kai da karan shekara wajen 200 da kai bayan da rasul manzon Allah to ina kaga manzon Allah sai ce ni ma malami na kumaidu kumaidi mai suna za a zo shi gaya mu shi kuma nashi malamin mai suna su kyale ya gaya masa shi kuma nashi malam mai ya haya ibn sayyid ansari shi kuma ya gaya masa shi kuma wannan muhammad ibn ibrahim wannan namun ina shakka a sunan shi shi kuma nashi malam mai ya gaya masa wannan shi kuma alkama ibn waqqas shi kuma ya ce ya ji da kunnansa sai na umar ɗan katsar a kan mumbarin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shi kun umar yana cewa annabi ya ce to kaga yanzu an samu wannan dogon maganar shi ake cewa mene isnadi ko min bayan shi ake cewa isnadi to yanzu maganar tana tushe kenan to amma ya za a gan ta tabbata muna so mu ce tabbas wannan annabi ya faɗa shine sai mu ɗauki wannan ka'ida an ce an yi kuna muttasil sanad isnadin shi zama ya tabbata ko yanzu za mu zauna sai mu lissafi kai bukari ta ce wannan ya gaya maka ta taba zama da wannan kagan shi eh an bincika a tarihi cewa bukari ya karfa wajen wannan malami da ce ya gaya masa kuma na gaya maka iltafan da za ka ɗauka don samun wannan ko a jiya na ce akwai tazibul akwai alkamalu firjan akwai tazibul kamal ko akwai tazibu tazib da gasar tafai ne wanda su aikinsu sun daɗa su muka bayan mutanen aikinsu kenan su ce wani ga sunan shi ga inda aka yi shi ga baban shi ga maman shi ga kabilarsu ya je waje kaza da waje je karatu ya ka haɗu da tsuwana a tsuwana a waje kaza amma bai taɓa ganin wani ba amma duk za a yi maka wannan bayanin kun fahimta to yanzu wanga tun da ya ce wannan ya ba shi hadisi sai mu duba shi bukharin nan sai a ɗauko shi a auna shi da wannan abin ko ku bar abin dalla-dalla yanzu mun samu wannan ya ga wannan ko shi ko ku mai duk ya zauna da malamin sufiyanu eh a tarihi sun zauna yi karatu a wajen shi domin ji kai sufiyanu da kace ya haya dan sa ibu ya ga maka abinci ka yayi kai karatu a wajen shi eh kai karatu a wajen shi domin ji kai kuma ya hada kace Muhammad ibn Ibrahim ya ga maka shin ya ga maka ya karatu eh yayi kai ma da kace alqama alqama kai karatu ce eh yayi shi kuma alqama ya ce Umar ya karatu wajen Umar to yayi shi kuma Umar ya karatu wajen manzon Allah eh yayi sallallahu alaihi wasallam to yanzu mun samu sharadi na nauke nan na farko cewa an samu mene ittisalus sanad babu da mushkila a wannan wajen isnadi ya sadu da juna to wannan kawai daga samu sai a ce hadisi ingantacce sai a ce innamal a'malu binnati sahih a sai mene kuma wanga hadisi sai a dauko bari mu yin da shi malami akwai wani hadisi wanda ya zo daga wane daga ko shi umar ɗin misali ko kuma daga cikin waɗannan malaman ta yi a ce misali shi wannan ya haya ibn sa'idul ansari ko kuma sufiyanu da ya karɓi wajen sa'idul ansari a samu ɗalibi na sa'id ya ibn sa'idul ansari shi ma ya roto hadisin amma shi ne ba inna mal'amalu bila take ce ba misali ya ce ne inna mal'amalu la ta ta ilaniya a kai ina fatan fahimta ko kuma innamal niyatu faqat fil hajji kaga ai ya rufe wajen to kaga an samu da shi sufyanu misali da wani sun sabani akan malamin su ko an fice wani abun ko to sai a duba tsakanin shi yahaya da sufyanu tsakanin ɗaya ɗalibin abokin sufyan a makaranta ko ba ka mu ɗauka mu ce lais ibn sa'ad al-miki wani malami ne lais ibn sa'ad al-miki shi ko sun ka ta taɓa sa kenan yanzu da lais da sufyan wane ko ne kun fahimta to a ƙa'ida ta ilimi a wannan da lais da sufyan karfin sa ɗaya wajen karatu ina fatan fahimta da da sai mu je wani wajen kuma sai aka to akwai baicin laisu dan sibiyan to akwai wani sibiyan da shi ma sauri shi kuma wanda ibn qayyila shi kuma wanda sauri shi ma ya rubuto daidai da shi da laisu ta ce ko ku biyu na kun kada wanga to haka shi wannan ya zama nashi shazi ina fata fahimta to amma aka duba sai aka a duk wanda suka tafi wajen ba a ruwan tona abin da ke saɓani ɗaya ba to an samu babu shi zuci kenan haka ne ko ba haka ba yawwa an kwar shi zuzi ko to da akwai wata matsala a cikin da ba kowa ke ganewa misali akwai mudallisi a ciki akwai mai makudi a ciki za mu zo mu ji kan mudallis wani mutum wanda ke yake isa makudi a hadisi wanda ni za mu zo mu ji to babu mudallisi da akwai mudallisi da ce to ai ba an ana ma a cikin hadisin gaba daya sai dai annana akwai annana ma'annana gashi nan kun fahimta sai a ce babu to a ce to yanzu an samu sharadi na uku mun samu ittisalin sanad mun samu adamu shizuz mun sami adamul illa me rage kuma kenan saura sharadi biyu kafin hadisi zama sahihi ko to sai a ce to wayannan kuma mazajen kan guranu a ciki abdullah dan zubair sufyanu sa'idu muhammad alqama wayannan su sahabbai da masu Allah ya gama da bayani akan su ba su da bukata ka ce mutanen kirki ne ko ba na kirki ba saboda umma ba ka yadda da su shi da Allah ce radiyallahu anhum wa radu anhum to su su gaba shi sa ake cewa as-sahabatu kulluhum udul sahabai kaf su adila ne in dai kar hadisi kai kan sahabi to shi sahabi ya faɗa ba a wannan abun nan da haka ibn azumi ke cewa an banda hauka ya za a Allah shi da mutum kaka ce baka da shi ba shi ne ka kallon shi a mahaukaci yau ce yau zai zagi sahabi yau sahabi mutum banza ne saboda yi kaza to kai mutumin da Allah ce radiyallahu anhu warud an kuma Allah ce innal ladina yu'minuna ta inna ma yubayyinuna la yadullahi faqa aydihim a'adda lahum jannatin tajri duk wannan abin da Allah faɗa kan sosabi kunal awwaluna minal muhajirin wal ansari wal ladina tabu bi isa radiyallahu wa a'adda lahum jannatin tajri ta ta duk wannan bai ishe ka ba ai sai a kyale ka kawai dan ka zama hukaci kuma Allah sai da yace kada ai addini sai an koya a wajen su wa man shaqi rasul min ba'da ma tabayyana al-huda wa yattabi ghayra sabilil mu'minina to ni wallahi ma ta walla duk wanda ya tsaga kara da manzon Allah manzon Allah ya dama shi hagu sannan ga inda waɗannan sabon suka yi shi kama wata hanya ya ce to wannan ya ɗauko kanshi bala'i kuma za mu haɗa shi da bala'in da ya ɗebo kansa mu jefa shi a wata jahannama wanda suke da wannan zajjare da zaka ce kuma za ka wani hukunci a kansa kawai ɗan bana bakwai kana wannan zamanin Allah ya shauka to da haka kansa yi ba a wannan to waɗannan sauran tun daga wata gwada kenan alƙama kun fahimta da ɗalibinsa ibrahim a taimi ko sannan sai sa'idu ya haifi da ansari nau ke na uku ko ya haya hudu zubai biyar su shidan na su za a gwada da wannan a gani kun fahimta sai mu ga cewa bukari din nan adili ne zai mu duba tarihi shi nan za mu gano za a ce gashi gashi sai a ce ga tarihinsa mutumin kirki ne da kaza da kaza da kaza to alhamdulillah shi malam kuma abdullah dan zubairu shi kuma fa ya ce shi ma mutumin kirki ne lafiya lafiya sufyanu fa a mutumin kirki ne lafiya lafiya sa'idu fa shi ma lafiya lafiya muhammad ibn ibrahim taimi shi ma fa lafiya lafiya alƙama shi ma adalai ta ce to hadisi ya taka mataki hudu saura ɗaya an fahimta ko yanzu yana gab da shiga sahihi ɗai ta rage mashi ina fata fahimta to me rage a ciki dab kun fahimta to sai a zo to kai mutumin kirki bukhari ya kake da kula da karatu mashirmanci ne ko ko akwai kula ce a sikatun dabtun hafizun hujja imamun ka ce ta wannan shikenan ya tsira abdullahi dan zubair humaidi ya ya kake kai kuma sai a ce a sikatun sabatun dabtun shi ma sai a ce to ka tsira kai su fiyar ba ce a hujja imamun shato shi ma ya tsira kai mala ya haɗar sai rubuta ce ima kabulu sai ce a makabulun e to an samu matsala ina ba ta fahimta eh to yanzu shi kadai fa duk da wayannan sikatun sabatun hujja a imma shi wannan kadai kawai ya isa ne haifar da ya haifar da matsala ku fahimta shi kadai yanzu za a ce eh maqbulun to matsala ce kenan indil mutaba'a kenan sai a ce to shi wannan yanzu yana da matsala shi hadisin gaba daya zai matsala kenan ba za a amsa ba da haka ku duban da malamai suke aiki wajen tattace mana abin nan abin ya wuce wasa to amma aka zo shi ma sai ba a samu wannan matsayi aka ce shi ma sai katin samtun har aka karshe to wannan hadisin kai sai muke ci ya zama hadisi sahihi ingantacce muna da yaqinin manzon Allah ya faɗa kuma za mu dukkan wata ibada da shi hadisi yake dauke da ita jama'a na fata kun fahimci wani abu to wannan shi ake cewa hadisi sahihi kuma kun ji sharɗan su ga kuma kyakkyawan misalai a kai jama'a na fata kun fahimci wani abu to sai mu ɗora karatu ko dadatin da an ce ko an yi magarba muna nan ko Allah sa mu dace inda za ku iya ma ai sai a ta yi dai kawai to Allah sa mu dace za mu shi na mai tabga misali da shi sai malai ce wal hasanul ma'ruf mu'tamadun fi dabdihi wa naqali min bayan jiya shine mutumin da yake za a yi dogara abun dogaro a jan dabdin shi shine kula da karatunsa wa naqlihi me ma'ana wa naqlihi shine wa riwayatihi shine abin da yake rawaitowa abin dogaro ne sai malai ce nau'i na biyu shine wal hasanul ma'ruf durqan wa gadat shi kuma hadisi hasan wanda ke bai da sai nau'i na biyu kenan min aka sami hadisi mun kanta alqismul awwal shine mene as-sahih alqismus sani shine mene al-hasan sai ce al-ma'ruf durqan shine wanda aka san hanyoyin mafitarsa muka ce to wannan magana akwai akwai cikumurda a ciki me cikumurda saboda ai shi ma sahihi al-ma'ruf durkan ne dan haka wani malami Abdulsattar ya ci gyaran wanda yace ba haka ya kamata yace ba kamata ya ce wal hasanul khafifu dabdan wagadat rijalu la kasahihi ishtaharat kun gane ma'ana wal hasan khafifu dabdan ku rubuta ka gyara ƙasa ka aji wal hasanun khafifu dabdan ba cewa goge nashi zaka yi wafa sai ka ɗan a gefe haka wal hasanun khafifu dabdan hadisi hasan shine wanda haddasa ta ɗan sauki ta ɗan rakwarakwa daga mene da ta kai ta hadisi sahihi misali jama'a mu ɗauki ɗaya daga cikin wannan ba fa sai kuma dukkan sun zama irin haka ba kwara ɗaya aka samu sai cire darajar waɗanda mai da shi ƙasa saboda shi hadisi galiban lokacin lamba ta karama ita ake hukunci da ita yanzu idan wannan mazajen sikatun sabatun sikatun sabatun sai aka zo wajen wane alqamatu bin waqas al-laythi sai aka ce a ashikan khafifu dabni yana da dabdin yana da kula amma bai kai mataki misali humaidi mace yana da 90 hadda ko sufyan a ce misali yana da 80 wannan kuma yana da 100 misali ko wannan kuma yana da mene sabinci waɗanda suna kusan range guda ɗaya ne da a gidan iya suke misali to amma alkama sai aka ce kuma yana da 60 to shi har da shi bata kai wato wajen dabbin shi in za a ba shi maki bai wuce 60 ba za a ce haka to kaga wannan ya dan ja ƙasa miyo ma har tashi a ce mene 50 har yanzu yana nan da ya dan tabaka amma bai abin da za a yi amma to sai a ce wannan saboda samuwar shi alkama khafifu dabdan ya mai da hadisin ya zama ne hassan ba za ci da shi sahihi ba to ballantana a samu irin shi guda biyu ta koda duka irin su na sai hadisi ya zama hassan ina fatan fahimta wannan a urfi na mutaakhiruna kenan dina ce ba zan kutsa da ku wannan lunguna ba amma dai wannan a mataki na farko haka ake cewa hadisi hassan shine wanda aka samu wani marwaci bayan duk sharɗan da hadisi hira da akwai itisal sanad akwai adamu shuzur akwai adamu illa kun fahimta kuma akwai adala to amma aka samu yan matsalar kawai bambancin hadisi hasan da sahih shine mene wajen adab barakallahu fiku kun fahimta to wani sai a ce shi hasan shine wal hasanul khafifu dabdan wa gadal hadisi hasan shine wanda haddasa ta dan sauki kadan wa gadat rijaluhu mazajen shirjalu shine fa'ili din ma'ana mazajen suka wayi gari mazajen ke cikin isnadin la kasahihi taharat ba su shahara kamar na sahihi ba mai shahara da ake nufi shine wajen karatu da gogewa da abin nan wadda wata ishara ce wata magana Allah samu dace to malin sai ya ce wannan mun je na biyu kenan ko to su wannan wajibi ne aiki da su kawai to masha Allah malin ce wa kullu ma arutbatil husni hasni qasr fa wa da'if wa wa aqsaman kafur duk hadisin da ya zama shine kullu ma arutubatul hasan da hadisin da ya zama ya kasa kai martaba ta hasan arutubatul hasan da ya kasa kai martaba ta hasan kun gane shine ma arutubatul hasan kaso ya takaita da ya kai martaba ta hasan fa huwa da'if wani shake cewa da'if wa hawa qasaman kasur ko kuma kusur an fahimta ko shi kuma da ifi wato karkasuwa ne gida-gida ne wanda yake mai yawa ya karkasu gida-gida da yawa hadisi da ifi ba guda ɗaya ba ne don haka sai ka ji an ce maka hadisi mutsari a ce da ifi a ce hadisi munkar da ifi a ce maudu'i da ifi kuna fahimta a ce kaza wayannan to kaga gida ne mai yawa wanda duk a ce wani littafin dan karami za mu dan jiji su insha Allah subhanahu wataala ina fata an fahimci wannan shi ma ko ya ce wa kullum a rutubatul hasni kasur fahuwa da'if wahuwa a samun kasur ta yi na za mu gano haka a samun mutum da ya ce sai a ce da shi misali a ce wannan a ce maka matarukun sayidu a ce mataruk to kaga mataruk bai kai wannan ba ko kuma a ce maka shehu mataruk wata shi ma langwaje za mu zo mu ji shi annabi insha Allah to amma bari ce maka shekun wajen yabo sai aka ce sa'idu dattijan to kalmar dattijo ta isa a dogara magana shi kawai a'a a hadisi ba a wannan kawai ka ce ai malam ne a abin da ake kace eh ka ai malam akwai adala akwai hadda ba hadisi da abin da ake sa fassara ake fahimta amma ka ce malam dattijo ne ko malami ne akwai ta akwai ta matsala kenan shi ne za a zo alfazul jan wata ta'dil shi ma babi ne mai zaman kansa da littafan shi shi ma nashi waɗannan kalmomin a ce fulanin shekun ko sikatun ko su ma akwai littafan da suke wannan bayana ina fatan fahimta to kaga ya kasa kaiwa ko kuma aka samu wani hociya madadin mu ji haddasana bukari ce haddasana humaydi wa abla dan zuwa qala haddasana sufyan sufyan kawai sai ce mana mene qala akhbarana muhammad ibn ibrahim to kai ina sa'id ibn sa'id ansari tun da baka yi zamani da wancan baka ko ina ka gano shi to kaga an samu wani abu ta ce wannan da'ifi yawwa ta samu tsinkiya duk dai wanda ya kasa kawa martaba ta hasan ko dai ta adala ko ta dabdurun ko ta abin nan to yana su ake ce mene hadisi da'ifi to amma ba ɗaya ba ne shi hadisi sai kun ji matangararan in ban da lokaci dai za mu ji cewa akwai sahihun lizati akwai sahihun ligairihi akwai hasan lizati akwai hasan da gairi shi ma wanda ina jin ba sai mun taɓa wannan dogayen zancen ba sai haɗuwa ta gaban Allah ya da za mu ja burki an insha Allah ta'ala abin da kwadale in akwai tambayi a bari sai mun yi sallah ko to Allah ya samu dace subhanakallahu wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wassalamu alaikum wa rahmatullah ana wa ma adabtahu wa ma udifa lin nabiyil marfu' wa ma litabi'in huwa al maqtu' dukkan abin da aka jingina shine udifa aka jingina shi aka danganta shi zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama al-marfu' shi ake ce marfu'i nan ma masdariya ko kuma ka ce mausuliya don da ka bata zai ka babban nan cewa ma udifa abin da aka jingina zuwa ga manzon Allah abin da aka jingina ga manzon Allah zai daukan ɗayan abubuwa guda uku zuwa hudu a iya cewa annabi ya ce kaga an jingina magana gare shi ko kuma a ce annabi yana aikata kaza kaga an jingina me kenan gare shi aiki gare shi ko kuma a ce annabi na ganin muka yi kaza amma bai hana ba to wannan magana ce ko aiki akai tabbatarwa an jingina cewa yana kallo aka bai hana ba kaga an tabbatar to haka nan ko kuma a ce a faɗo ta siffa ta shi a ce annabi ya kasance ashja'un nas kamar da imam bukhari wato cewa kan rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ashja'un nas manzon Allah ya fi duk mutane jarumta kun ga sabanin magana dan tamore wani mutum da muke da shi a Kano wai shi Abdul Jabbar ƙaul jabiri da yake nuna cewa wai anas ya cewa annabi wai rago me wasu kalmomi marasa daɗi dai wanda musulmi bai kamata ya maimaita wannan kalmar ba saboda muninsu to shi kuma anas ɗin fa shine da ya roto hadisin kuma a cikin a cikin kitabul jihad wa cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya ji wata ƙara a garin madina kawai kafin kowa ya fito ana taro za a tunkari ƙarar sai ga manzon Allah ya dawo a doki ko sirdi babu ba sirdi ba linzami ya je ce lam tura'u kakku damu an gama kowa koma gida ya bacci anas ya ce wa kana rasulullah ashja annas annabi ya kowa jarumta to kaga ashja annas menene sifa ce daga sifofin manzon Allah shi ma da ana ce da shi mene hadisi abinda aka jingina zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi ma da dauki mafito duk abin da aka jingina cikin wayannan kamar wannan don karanta innamal amalu binati cewa manzon Allah yana fada kaga wannan sunna ce ta manzon Allah sai ce kauliya ko kuma a ce kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam idza qama fi wutrin min salati lam yanhad hatta yasawi qa'idan cewa annabi ya kasance idan ya zo mara a cikin sallarsa abinda ake nufi mara shine raka'a ta 1 da ta uku misali in raka'o'i masu suna haka kenan to manzan Allah in yazo bai tashi sai ya zauna yi jins israha sai ya dan zauna sannan ya miƙe kaga wannan menene amal fi'il ne ko ba haka ba aiki ne manzan Allah ka tabbatas ana suke cewa mun kasance muna azalin manzan Allah na kallon bai hana ba azalin shi ne mutum ya kusa da saduwa da iyalin zai zuba da mani sai ya fasa sai zubar da a waje ce da to kaga wannan annabi ya ga ana ne bai hana ba da dai sauran irin waɗannan matsalolin to shine abin da aka jingina maza to inda an jingina zuwa ga manzo Allah wani abin yana da su sai malamai suka bashi suna sunan shi mene almarfo kun gane kenan siffa kalma ta almarfo tam ne language ne dake alaka da mene yana alaka da matani ne yana alaka da magana ko aikin manzo Allah ma'ana matani kun san wannan mun ce shine isnadi tirin tirin dinnan ko shi innamal amalin shine mene matani kun gane shi wannan haddasana haddasana shi shi mene isnadi shi kuma wannan doron magana shi ake cewa mutune don kuro kenan shi wannan magana marfo sifa min sifati madha almatni sifa ce ta matani kenan jama'an fanci abun ko kawai abin da ake gane to da an ce kaza sunan shi marfo yana da kyau ka fahimta wannan abu idan baka fahimta ba ka zo kana mu'amala da malamai zaka ta jin kunya zaka ga samun matsala misali zaka je karatu suka ce warafa'ahu fulano wa auqafahu fulano to kaga in dai larabci ka koya kawai sai ka ce wani ya daga shi wani ya tsayar da shi kaga ba za a fanci hadisin ba kenan saboda inda malaman suka nufa daban inda kuma kai kuma nufa daban kuma da akan fassara hadisai da wayannan zallan larabci din ina fatan fanci wani abin to Allah samu dace sai malai ce wa mali tabi'in huwal maqtu' abin da ka jingina zuwa ga tabi'i na aiki ko magana ko wani abu wannan shi ake ce da shi almakaɗo shi ma almakaɗo ɗan uwan marfo ne sai dai shi marfo yana alaƙa da wa manzan Allah salasalama makaɗo shi kuma yana alaƙa da wa ne tabi'i ina fatan fahimta za mu zo mu ji kuma in magana da aiki na sahabi ne kuma za mu zo mu ji nashi wannan da ba shi mana da nashi sunan amma dai wannan na tabi'a ce makaɗo wancan mene shi wancan sai a ce hadisi marfu'i wannan kuma sai a ce asari maqatu saboda maganar da take ba ta annabi ba sa ce ita ta hadisi kun fahimta wannan shine mutakar abinda ba magana annabi ba a ce da shi hadisi ba za a ce maganar tabi'i hadisi ko maganar sahabi hadisi ba sai dai su ce da shi mene asar an fahimci abin ko alhamdulillah to malam sai ce wal musnadul muttasilun isnad min rawi hatta al mustafa wa lam yabin sai nau'i na gaba nau'i na muke cikin zuke nan mun yi sahihi hasan da'ifi mun yi marfu'i mun yi maqatu'i za mu tashi nau'i na shida kenan yanzu ko yawa musnad wal musnadu muttasilul isnad min rawi hatta al mustafa wa lam yabin musnad shine muttasilul isnadi wanda isnadin sai sa da juna yanzu dai ga kyakkyawan misali a gaba mana haddasana fulanun qala haddasana fulanun har zuwa ƙarshe to muttasilul isnadi min rawi tun daga marwacin wai marwacin kenan anan barakallahu fikum dana furawihi allazi katabahu fi kitabihi shi suke nufi da rawi anan kenan to tun daga bukhari hatta al-mustafa har zuwa ga wai al-mustafa shine annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama walam yabin ma'ana shine walam yanqadi bai yanke ba ba a samu wani waje da ba wani ba ba a samu wani gab ba ba a samu dasara ba to wani sai a ce da shi mene hadisi musnad ina fatan fahimta hadisi tiryan tiryan tun daga mai sha zuwa ga manzo Allah ta shi musnad sai ce hadha hadisun musnadun saboda akwai hadisi ba musnad ba za mu zo mu ji ina fatan to kaf kuma ka ruya akan ce da musnad ana nufin littafi kuma kama ana da musnad na Ahmad ibn Hanbal ko ba haka ba akwai musnad masanid suna da yawa musnad Aisha musnad Abi Hurairah musnad Abi Ala Abi Ala ga san da yawa to abinda suke nufi da musnad a can wani tsari ne rubuta littafi shi kuma tsarin shine yanzu kana da bulugul marami in aka ce bab kitabut daharati babul miyahi ko to sai a kawo maka an abi hurera an abla dumar an abi umama albahili an kaza an kaza yanzu an kira abu hurera an kira abu umama an kira ibn umar an kira aisha a hadisin an kira maimuna a hadisin haka ne ko a babin to kaga da an tara sahabai da yawa a ciki to shi musnad ba haka yake ba shi musnad in ya rubuta zai ce to babu hadisul ashara ko kuma inda kowa inda ke rubuta nashi misali sai ce musnadu abi bakar as-siddiq idan ce musnad abi bakar as-siddiq abinda ke nufi kawo hadisan da abu aka samu daga abubakar siddiq da haka idan ya zo hadisin da ke magana alwala da na sallah da na haila da na jihadi da na zakka da na sadaka duk inda abubakar rawato zai zuba su a waje ɗaya ne kawai da haka zai ce haddasana za ce akala duk hadisan abubakar da sai ya gama kaf hadisan da ya sai na abubakar ya gama da su sannan sai ya ce mene musnad umar bin khaddaf sai rubuta na umar musnad Uthman bin Affan haka sai ya gama da su sai a shiga kowa da yanda yake abin shi ake shi da shi musnad kun fahimta kenan an ce musnad ana nufin wannan hadisi wanda yake da isnadi tirin zuwa ga manzon Allah in an ce musnad ana nufin mai kere kuma wancan littafi amma wanda yake da alaka da musalul hadis wannan shine mene wanda ake nufi da wannan duk da wancan din shi ma ta wani bangare da alaka da musalul hadis domin dole sai an maka ta'arifi yaya malaman hadisi ke rubuta littafi su ma aljawami almasanin al'ajiza al'ataraf wane duka suna da nau'in su kuma wanda za ka ji su insha Allah sai dai da tsawon lokaci za a gano haka sai ce wa ma bi sam'i kulli rawin yattasil isnaduhu lil mustafa fal muttasil in zama wa ma bi sam'i kulli rawin idan zo kowanne marwaici ya ji daga dan uwansa marwaici kamar da muka kwatanta anan yattasil isnadu kuma da isnadin ya sa da juna kuma an tabbatar kowa jirga kowa lil mustafa har abin yake zuwa ga mustafa annabi sallallahu alaihi wasallama sai ce fal muttasilun shi ake ce shi muttasil kun fahimta yanzu kalwa kenan akwai da musnad da muttasil suna da kama da juna a zahiri bambancin da ke ciki shine wannan nabiyin ya tabbatar da kowa ya ji daga kowa na farkon kuma babu bai wannan keke da keken ba ina fatan fahimta yawwa to amma abin da suka ce shine akwai umumi nan da farko akwai gyara kai a wajen dan shi muttasil yana da alaka da hadisi yana da alaka da asali da haka suka ce domin asali aka ce mana abubakar ya ce kaza ko aka ce muhammad ibn sirina ya ce kaza ko aka ce sa'id ibn musabbi ya ce kaza ka kawo mana hadisi ashe wa muna buƙatar mu ji cewa mu ga isnadi tire shi zuwa gare su tunda ba kare zaman da su ba shi ma kuma kafin mu yi aiki da wannan maganar ko mu yadda cewa sun faɗa ɗin dole sai mun bincike su duk wannan ƙa'idun da ake nan hadisi da makaranta na farko sai sun hau kan wannan shi ma ina fatan fahimta hadisi ne ko asali da sai an masa wannan hukunci ɗin don haka suka ce abin da malai kamata ce a nan wajen wa ma bi sam'i kulli rawi yattasil isnaduhu sai suka ce lil muntaha madadin lil mustafa kun gane in an ce lil muntaha to ai yayo intihai din shi ila nabi sallallahu alaihi wasallam sai zan musnad kenan ko kuma zan intihain sa zuwa ga wanda aka danganta maganar sahabi ne ko tabi sai ya ce da shi mini asarun muttasilun amma ba sai shi musnad ba in alluwar kenan dukkan wani hadisi muttasil duk wani hadisi musnadi ko zai iya zama muttasili ba dukkan muttasili ne kuma abin da musnad ba na gama la ce musalsalin kulma ala wasfin ata nau'i na takwas kenan ko hadisi musalsal shine hadisi musalsal na na takwas kul ma ala wasfin ata shine ka ce wanda ya zo a wata siffa ta musamman wajen ɗaukan karatun da bayar da shi domin su malaman hadisi suna da tsari wajen koyan karatu da tsari wajen koyarwa kun ga abin da muka rubuta qala haddasana haddasana can sai ka ce qala akhbarana to ba da ma ka cire akhbarana ka ce haddasana din nan fa ba za ka canza ba domin kowace akwai abin da take nufi a ciki haddasana akhbarana amba'ana sami'itu anna fulanan an fulanin shafaha ne na wala ne wannan duk kalmomi da ake koyan karatu da koyar da su koyar da hadisi da su to kowace kuma akwai abin da ke nufi da haka ba dama ka canza su ina fatan fahimta to wajen koyan karatu din shine ake da wani ƙarin ƙarau na idan kai sai a ce eh wannan hadisi san musalsa shine kulma ala wasfin atakace shine wanda yazo a wata sifa ta musamman ya zo a wata kamanceceniya ta musamman wajen koyan karatun da bada karatun mithlu amma wallahi an ba anil fata kaman ka ce na rantse da Allah wannan matashin ya bani hadisi kun fahimta to yanzu me sabo me tasassulin a ciki asali kama amba'ana ana amfani da wajen koyon karatu da karantarwa wajen at-tahammul wal ada shine at-tahammul shine mene koya al'ada koyarwa da karatun to wajen at-tahammul wal ada suna amfani da amba'ana to amma kuma an ce nan ya zama musalsal shine karin da ke ce mithlu amma wallahi amba'ani sai da rantsuwa ce amma wallahi to wannan ƙarin na amma wallahi ya zo da wata siga daga to samu wannan shi kadai bai isa zama tasalsul ba sai ya zama kenan shi ma din da ya faɗi haka nashi ɗalibi zai kan shi amma wallahi an ba anil fata aka samu ko biyu ko uku zuwa sama sai a ce to wannan hadisi akwai tasalsul mursalsalun bil qasbi billahi misali ina fatan fahimta cewa wannan tasalsuli ne amma yana ce da rantsuwa da Allah madaukakin sarki jawa na fata an fanci wani abin to ba fa wannan shikenan ba shine ce misu amma kaza ka kad haddathani qa'ima haka abin yake kaman yace haddathani qa'ima ai haddasana wannan sananna ce amma ƙarin ƙa'iman din nan wata siffa ce ta daban ina fatan fahimta shi ma nashi ɗalibin sai ce mene haddathani qa'iman shi ma ce na haddathani qa'iman to sai a ce wannan musassal ne bil qiyam ina fatan fahimta sai ce musalsal ne ta hanyar tsayuwa au ba da an haddasa ni tabassama ko kuma ya ce bayan da ya karanta da ni hadisin ya yi murmushi malamin kun gane shi ma sai ce ba da an haddasa ni tabassama sai ce to wannan musalsalin bit tabassum kun fahimci wani abun kamar hadisin ali dan abi talib Allah kara masa yadda yake cewa aka ce a watar ɗalibin sai gan shi haka abun hawa sai ya karanta wani addu'a ta abun hawa in za ka hau abun hawa akwai addu'a da za ka yi ko raƙumi ko saniya ko mota ko mashin akwai addu'a za ka yi manzan Allah karantar kun sa akwai addu'a abun hawa kuma akwai addu'a tafiya shi abun hawa ko cikin gari za ka yau za ka yi wannan addu'a ɗin ta tafiya kuma za ka yi guda biyu ne ka yi addu'a abun hawa kuma ka yi ta tafiya ɗin ina fatan fahimta to da aliyu ɗan abi ɗalbi karanta ta wannan addu'a ta abun hawa sai aka ga ya murmushi sai aka ce an gaba ta malam wannan kuma kai addu'a mun ga ka buge da murmushi sai ce haka naga annabi yayi shi ma da ya karanta wannan shi ma yayi murmushi to shi kuma ɗalibin aliyu shi ma da ya tashi karantarwa shi ma sai da abun hawa sai ya karatu sai karanta masa hadin suka ce malam mun ga ka hau abun hawa kai addu'a kuma kai murmushi ce eh ni ma aliyu haka ya karanta da kaza to kaga ya zama tasassuli ya biyo baya kenan ina fatan fahimta kamar hadisin da annabi yake cewa mu'az cewa wallahi inni uhibbuka da ya karanta annabi ga maka shi ma mu'az sai da ce wallahi inni uhibbuka shi ma nahi sai aka ce wannan musassal ne ina ba tan fahimta shi ma mene musassalun bil mahabba ko kuma ya kama da haka sannan akwai al musassalun bil awliyat yana da yawa kala kala musassal sannan akan samu tasalsili a cikin isnadi misali a ce isnadi zama mafi yawan shi haddasana haddasana haddasana a cikin shi sai ce hadha musalsalun bit hadith an fahimta ko ko kuma ya zama akhbarana akhbarna ke da yawa a jere sai a ce musassalin bil ikhbar ko kuma a ce mene anba'ana sai a ce musassalin baza bil inba ko kuma musalsalin bil an ana in an ta yawa a cikin misali wannan shi ma nau'i ne na musalsal sannan akwai musalsal nau'i kuma na mene wanda ba wannan din ba shi kuma sai aga mutanen gari kaza ne ko mutanen nan mutawa ne aga isnad din mutane ce haza musalsal bitawi na misali a ce mutanen tawa ne a cikin isnadin haka to shi musalsal ba wani abu da ke rusa hadisi ko abin da ba inma abin da malamai suka ce shine yana ƙara kwalliya ga hadisin ne ta yana yake ƙara kwalliya ga hadisi shine sanda malami ya ɗalibi ya kawo kato ce wane ya bani hadisi a siffa kaza to yana nuna mana ƙarfin kiyaye karatun kenan ya ke abin da aka ta mashi kuma har yadda aka yi wajen kwatanta karatun sai da ya kiyaye wannan abu ina fatan fahimta to Allah samu dace sai malam ya ce mene azizu marwi thnaini aw thalatha mashhur marwi fauka ma thalatha wannan nau'i na hadisi na tara kenan malaci azizu ashar allan nan azizu marwi thnaini aw thalatha hadisi aziz shine ruwayar mutum biyu an fahimta kaman yaya mutum biyu malaci ruwayar mutum biyu aw thalatha ko kuma ruwayar mutum uku ake cewa hadisi aziz kun gane idan ya zama mutum uku ne suke da hadisin ko mutum biyu ana ce da shi aziz babu shakka cikin magabata akwai kafa da wannan definition din kaman al-imam ibn manda ibn salah ya kawo cikin muqaddima da wani malamin namun ta cikin malamai akalla suka tafi cewa hadisi zama ta hanya biyu ko hanya uku ana ce da shi mene aziz amma abin da ya zama tabbaci a kai ƙarshen lamari kamar da ibn hajar ya karrara a cikin littafinsa nukuba da sauran tafai da irin su imamu siyudi da sauran sun ce abinda ake cewa aziz shine wanda ya zo ta hanya guda biyu sai ya zama kenan ya aziz ba wanda biyu ta hanya guda biyu sai ya zama mai za a ce kenan sai suka ce to nan baitin shi ma na bukata a saita shi ya gyara da ƙa'ida ta tabbata a ƙarshe sai a ce kenan azizu marwi sunaini ya bahasa sai ku gyara a gefe suka rubuta ya bahasa ya bahasa ba'un ha'un sai sa'un sai maddal alif sai a ya bahasa alif ba'un ha'un maddal alif sannan sa'un sai ta ta'un marbuda ko eh takuri kenan ijin Hausa ko to ya bahasa ma'ana cewa hadisi azizi shine ruwaya mutum biyu ya kai wannan mai kokarin bincike bahaf wato siga ce ta mubalaga ta mene bahif an fahimta mai bincike to ya kai mai yawan bincike hadisi azizi shine wato mai hanya guda biyu ya kai wannan mai yawan bincike mashhur sai nau'i na sha tara kenan ko na tara kai ko nau'i na tara ɗaya biyu uku hudu biyar na goma kenan na? haka yi ce ba sai na ce muku a wannan da arifin wasu malamai ne magabata amma daga baya sauran magabatan ba sai da haka ba suka ce a hanya biyu ake magana zan zo zan muku bayani sai na ce a goge allo din kun gani to mashhuru kuma aka ce me mashhuru marwi fauka ma talasa ruwayar sama da mutum uku ina fatan fahimta ruwayar sama da mutum nawa mutum uku tun daga kan uku zuwa sama ana ce da shi ruwayar ana ce da shi wannan hadisi mashhur wannan shi kuma wannan gaba abinda malaki so tattauna mana wato hanyar da hadisan manzon Allah suka zo gare mu ɗayan hanyoyi guda biyu ne kuna fahimta shi hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kun fahimta yana ɗayan wannan hanyoyi guda biyu ne ko dai da hadisi gani a duniya ko dai ya zo ta hanya ɗaya ya zama sabai da yawa daga goma ashirin ba da iyakance ba goma sha biyar ashirin talatin hamsin sittin saba'in su ruwaito cikin sahabbai su ma ɗaliban sahabbai sai su ruto irin wannan hadisin ta wannan hanyoyi da yawa amma kada su yi ƙasa da yawan sahabbai misali in sahabi goma sha biyar ne ruto to kada a samu ɗaliban sahabbai ta da yake da zama guda nawa sha uku dole sai muna sha biyar zuwa sama ɗin nan haka su ma ɗalibansu haka ɗalibansu har zuwa da aka sa a cikin littafai don aka samu wannan hadisi da wannan ma'anar sai malamai suka mai suna al-mutawatir kun gani? shi wannan sunan shi kenan sunan shi mene? wanda ya zo ta hanyoyi fartik da yawa ɗalibansu su ma da irin wannan yawa ɗaliban su ma da wannan yawa haka a zuwa ƙarshe to shi wannan hadisi mutawatir da ka gan shi dama shi sahihi ne in an same shi haka kawai shi kalas kan ma ka tsawon halakan ka imamu suyudi ya littafi al-ahadith ma al-abin nan wa ya littafi ya littafi guda biyu da ya rubuta akan hadisai mutawatirai ina fatan fahimta imamu suyudi na manta su littafin nashi yanzu amma in aka makarantar gaba za mu zantura insha Allah zan kama ko kama tashi kun fahimci wani abu su sun tara wannan abu to wannan shi ake ce mutuwa ta so sai ɗayan sai kuma ya zama hadisin yana da hanya ba ta wuce mutum kudi cikin sabai suka rawato ba kun gani ko kuma ya zama sabon da yawa sun rawato amma da aka je wata gaba sai zama a samu sama da mutum kusa rawato ba a wata ɗabaka daga cikin ɗabaka isna ko kuma ya zama an samu gaba da mutum biyu kawai suka rawaito ko kuma mutum daya to ba zai wuce haka ba ne ko dai wuce mai yawa ko mutum ku zuwa hudu ko mutum biyu ko mutum daya ai ba da yawa ba za a yi wa da raba mutum ba ko ba haka ba to da haka sai suka ba wannan hadisi suna mene na farko sai suka ce da shi sai suka ce ahad shi wannan ahad din shine ke da wannan mashhur sai al aziz al garib alura to wannan su ne za mu jinsa wannan yanzu hadisi kaga ya sauko ko ne zama mutawatiri ne ko zama ahad shi ko mutawatiri da an ji bayani kan shi ko ba haka ba to wannan ahad din kaka ce ɗaiɗaiku katin ba zai fasar maka ba yawwa yawwa sai da a baka rubutance ka gani to shi da aka ce shi ya kasu gida uku akwai almashhur akwai al'aziz akwai al-garib to shi wannan almashura to wanda ma ne fara shine azizu marwi tsinaini aw thalatha wayar mutum biyu ko kuma mene mutum uku kun fahimta ko to daga kowace dabaka daga cikin dabakar da aka rawaito hadisin haka ake nufi misalin da malamai ke bugawa shine hadisin da Imam Bukhari da Muslim karto shi hadisin Anas ibn Malik da Abu Hurairah surtu hadisi annabi yake cewa la yu'minu ahadukum hatta akunu ahabba ilayhi min walidihi wa waladihi wan nas ajma'ina suka ce to kaga wannan hadisi kwata kwata cikin sabai mutum bi suka rawaito to kaga hadisi tun daga ne ya zama kenan ya zama aziz koda daga baya sun ɗiba da yawa tunda hanya bi ce ta tike a nan wajen ya zama azizi jawa kun fahimci wani abun ko wasu masu suka ce to shi daga anas an samu bibibi sun gabata da gare shi ina fatan fanci wannan abin Allah samu dace ba ma ku sani wannan dabaka ko to yanzu an tafi haka muka ce koda ya yawaita ya ƙara daga biyu a ce Anas mutum goma sun ruwaita Abu sun zuru ashirin sun ruwaita a wajen shi babba zai tashi daga wannan sunan ba yana nan a azizin sa an fanci wani abin ko yawwa to shi kuma shahuru shine ruwa da aka samu tun uku zuwa kudu haka sun ruwaito hadisin ko dai tun daga ban- farkon hadisin a ce bai wuce sabai kwara uku ne ko hudu suka rawato hadisin ba sai a ce da shi mene mashhur ko kuma zama a'a ya faro da yawa akwai sabai sun kai goma sha biyar amma an kai wani mataki cikin tabi'a ko tabi'a wata gabar da ya zama ba a samu adadin ya ci gaba da ya ta- sai zama ya takura ina fatan fahimta ya koma lamba uku ko hudu to ya tashi farko ya faru a mutawatiri amma ya tike a mene a mashhur ina fatan fahimta wannan shi ake ce to kaga zai iya tasowa daga wata mataki ya canza ya koma da mataki kenan to sai wancan guda daya shi kuma da ake da shi gare shi kuma shine wanda ke da hanya ɗaya tilo ina fatan fahimta misali daga cin sabai sai a samu mutum ɗaya roto shi kawai to koda daga baya an samu suroto har yanzu ya zama kenan garibi inda yake nan jama'a fanci wani abin ko kamar hadisin da muka share na innamal amalu bin niyyah duk inda kake ganin shi a bukhari ne umdatul a- duk- umar an umar zaka ji an ce umar bin khattab baka taba jin an ce daga wani ba sai bincike maka wani zaka ga wasu rawai marasa inganci to wannan hadisi ne mai garib sunan shi mene garib ina fatan fanci wani abin yau ko kuma ya zama da farko ya ɗebo amma daga tsakiyar aka samu gatsewa wani mutum ɗaya ne kai ruto daga wani da wani ya ce yana da hadisin ta hanyar wani ta hanyar amma shi kuma ji kaɗai aka gan shi da wannan hadisin ina fata an fahimta amma ta zai kawo mana hadisi daga wani to a ce har yanzu yana ya tashi daga bene ya- yana nan a garibi duk da ɗaya takan tsakiya ta faru ina fata an fahimci wannan abin Allah samu dace to anan shi garibin ne suka kasa gida biyu akwai garibin mutlak akwai nasibi garabar da aka fara samu aka samu tun daga asalin isnadi wajen sahabi kenan ana ce da shi garibu al-mutlak al-garibul mutlak kenan an fahimta idan garabar daga tsakiya ne aka samu aka samu wani babban malami ne kadai ya shahara da lit- hadisin nan sai a ce tafara da bihi zuhuri misali an fahimta ko wani ana ce da shi garib an nisbi da haka garibi ya kasu gida muka ce akwai almutlaq akwai an nisbi ina fatan fahimta to wa'annan ahad shine wa'annan ka'idoji na hadisi ke aiki a kansu wayannan ittisal sana gairin mu'allalin wala shadin su ba su aiki akan mutawatir ana suke aiki akan hadisi ahad to a cikin hadisi ahad anan ne ake samun sahihi da hasan da da'ifi ina fata fahimta anan ake samun sahihi da hasan da da'ifi a cikin wane a cikin ahad ya za mu gane hadisi hasan sai shi ne sai wannan ka'idoji din wannan hadisi mashahur da ka zo eh sai mu dauki gado mu zo in in ya cika na sai sai mu ce sahihi in ya cika na hasan sai mu ce hasan idan ya kasa kaiwa sai mu ce mene da'ifi ina fatan fahimta haka ga azizi din shi ma in ya zo aka dauki kaidojin a gwada aka garibin shi wanda a dauki a kai- a gwada amma mujarradin hadisi da muku bai bai hukunta in sai ha ko kuma shi sai ha din sai an bincika kaidojin ne tabbatar da wannan abin shi sa malamai suke cewa shi hadisi sahihi a shi hadisi ahad fihil maqbul wal mardud kun fahimta shi ake cewa a cikin shi ne ake samu al maqbul a muke nufin maqbul shine za a yi aiki da shi a gina hukunce-hukuncen addinin musulunci a kai wal mardud shine wanda za a kyansa ba za a hukunci da shi ba za a aiki da hadisi da ifi ba hadisin da bamu da tabbaci annabi ya faɗa ta ya za mu gina ibada a kansa ina fatan fahimta za ka ba aiki da hadisi da ifi a kowace hanya to shi wanda suka ce hadisi mutawa wannan mutawatir yana fa'idantar da mu cewa tabbas tabbas annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗe shi in magana ne in aiki ne ya tabbata to shi wannan hadisi ga ahad ba shi me yake tabbatarwa ban je ingantaccen magana malamai suka ce shine yana fa'idantar da shi ma al-ilm yana fatan cewa manzon Allah ya faɗi wannan magana da haka mu musulmi za mu aike shi kai za mu aishe shi kai tsaye mai aiki da shi ba ta da watantama ba ina fatan fahimci wannan abun amma an samu wata matsala ce a cikin ilmomi guda biyu ilmin musalal hadis da ilmin wake da suna da ilmin usul fiqi musamman usul fiqi hatta nahau akwai mu'tazilawa masu miyagun aqidu sun shiga sun shiga da wasu magana sai kaji an ce maka wai hadisi ahad ana iya kafa hujja da shi ne kawai a cikin ibadu da ma'amala ba a kafa hujja da shi a cikin tauhidi da aqida to wannan magana asalin mu'tazilanci ce sabon annabi ba san wannan magana ba sabon abin da abin ka sani hadisi tabbata sai ake da shi akan ko menene da haka mu ahlus sunna a wajen mu da hadisi ahad da mutawatiri dukkan su in dai hadisin ahad ya inganta to dukkan su muna aiki da su akan kowanne bangare na rayuwa za mu yi hukunci da su a hadisi a aqida za mu abin da bari ba ku misali annabi game da hukuncin cewa Allah yana ina ne mu a wajen musulmi ahlus sunna a wajen mu Allah yana sama ne ina fatan fahimta su kuma yan bida suna can suna neman nasu don basan inda yake ba ko ba haka ba sai su yi su ta nemowa amma ba mu da tantama in musan namu Allah inda yake kuma hamman zanmu annabi rahama ya je hafa da shi kuma sun gana shi da Allah ko ba haka ba to mu mun san inda annabi mu je su kuma san inda annabi sai je ba yawwa mu muna da tabbaci to me dalilin mu shine ga ayoyi suka ce to sun taro ayoyi sai muka ce ga hadisi a cikin sahih muslim ingantacce wani sahabi ne kwalla bai washin mari ya mare ta don taɓa ta mai da dabba ya ɗauke ta ya je ce manzo Allah na mare ta kuma ba laifin ta ba zan yanta ta rubuce kaka zo min da ita tukuna aka zo aka tambaye ba ke baiwa Allah rabe ce da ta ke eh ina Allah yake ayna Allah ta ce Allah fi sama kai tsaye ta ce Allah na sama ka gane cewa wannan sahabi ya karantar da ita aƙida kenan da haka sanda kake da yaro a gidanka ko a shagonka ko almajin ke taka aiki to ba haka zai karga kantar da shi sunna don wannan baiwa da ba da an kantar da ita ma tunanin maguza za ta yi watakila amma tun da ya mata tarbiyya kantar sai zama mene ta ɗauka ita ma da haka kai ma almajiri ka ɗauka na maka wanke-wanke a gida ko na maka cefa ne ka tuna dan wanne shi ma da Allah ya kaddara kai kuma kai ne ɗanka zai je wannan abu sai Allah bai kaddara haka ba sai ka tuna falala Allah a kanka ka gode masa ka kyautata mai shi ka ilmantar da shi ka kowa mai sallah ka bashi sura mai kyau daidai da arzikin da Allah ya baka da haka wannan baya ta samu tarbiyya wajen mai gidanta sahabi sai annabi ce to wayin ta ce ai manzon Allah ne kai sai annabi ce wannan tana da imani ka yanta ta kaga annabi ya gane imanin baiwa saboda shi Allah na sama amma sai ga katon shehi da kata rawin da manyan riguna da carbi hana washi bai san da Allah yake ba na ba ta kuma ci wani abu Allah akwai matsala fa jama'a kuma ka samu zai baka mamaki idan ka samu dan yaro karami dan shekara uku ko hudu ko biyar zai fara magana ka ce mai na Allah yake kai zai ce maka Allah na sama yaro dan shekara biyar fi shi ilimi ya san inda Allah shi ke shi yaro ɗan shekara biyar amma shehi ɗan shekara saba'in bai san inda Allah shi ke ba ai Allah kiyaye jama'a kun fahimta to in aka masa wannan hadisi na jariya ana shi da shi hadisi jariya ta ce a to a wannan hadisi ahad ne mun kuma ba mu ka hujja da shi a cikin aqida ka gani zai muka ce tunani ne na mu'tazilanci ne yan bid'a suka shigo da cikin sunna cewa ba amfani da hadisi ahad a cikin aqida a'a salaf ba san wannan magana ba duk wanda suka musulunta galiban da hadisi ahad suka musulunta annabi da ya ga abubakar da umar da abubakar da sauran sabai suka musulunta mutum da annabawa aka nawa aka saukar ba shi kaɗai ga masu allah ya kwashe kuma suka yadda koko shi kaɗai ya faɗa kuma duk suka yadda suka bi to da za a buƙa da su ma bai kamata an shi waccan ba ma bai kamata a musulunci ba sannan duk saƙon da annabi aka ta sabai mu'azu dan jabal je kaiman ka je kantar da su shi kadai ya je ya ga ya musuntar da su kuma ya ga masa Allah ya ce an yi koya masa aqida ba hadisi har bane wannan shi ma garibi ma ko ba haka ba yawwa ba ma mashhuri ba ko na karshen to haka abu musa haka duk masu waje ko kai ma inda aka musuntar da su kai kadai sai ka musu musulunci kuma amsa musuluncin su yayi ba ce sai mun taru mutawatiri mun ji zuga sannan za mu santar ba kaga wannan tayin na mu'tazilanci Allah shi kyauta to kaga wannan hadisi da haka su ilmomin nan ko ana buƙatar mutum ya goge da su kware daga kuma sun aqida ahlus sunna domin in baka sani ba za a lalata maka tunani haka ilmin balaga kana zuwa ana karatu sai a ce maka akwai wani abin shi kuma majazi yawwa ce majazi ai kalma ce da ake nufi amma ba ita ake nufi kaza kaza da aka ce ai Allah na sama ai ana nufin ba wai ai majazi ne ana nufin istaula wanda duk duk mu'tazilanci shi cikin abin nan eh shi kuma istaula shine fa kai mamaya da karfin tsiya ko ka kwata to Allah wajen waya kwaci sama ina fatan fahimta wato duk mummunan aqida ce da wannan mu'tazilawa kawarajan da duka suka bata addinin musulunci amma wallahi musulmi in ka samu musulmin da ba a cusa mai wannan mutum ba za ka same shi lafiya lau ba wanda in ka ce mishi Allah na ji yana ganin shi maka ba shi bai gani sai fan Allah lalata mai tunani ba wanda ka ce mishi Allah na saba ce ba ka ba wanda ka ce mishi Allah yana da iko ko kuma Allah yana da hannu ko yana ba wanda zai ce maka dan me haka saboda shi ma a ƙarshe Allah ya zuba mai yasan cewa siffofin Allah daban da dan adam Allah kyauta ba babu aqida muke karanta ba ko to wannan hadisi dai kun je da hadisi yake daga mutawatir sai a har kuma ga karkaso shi kuma ga yanda ake samun a cikin shi ake samun sahihi da hasan da da'ifi me suke hukuntarwa duka suna hukunta in sun tabbata aiki da su ne kawai jama'a an fahimci wannan ko Allah samu dace hadisi na gaba ba komai mala ai yanzu ai ta karatu mala ni fanda za ku tsana da zan zuwa karfe goma sai mai ta ta yi amma na sa akwai masu amare ko kana dadewa za a fara kama flashin eh Allah ya samu dace na san dai shugaba ba shi ba ba za a kira shi ba Allah ya samu dace nau'in hadisi na gaba shine mu'an'anun ka an sa'idin an karam wa mubhamun ma fihi rawi lam a wannan baitin ya malam ya ambaci nau'in hadisi guda biyu nau'i na farko shine mu'an'an mai hadisi mu'an'an shine hadisin da ya zo wajen sigatu tahammul ko ada din ya zo da mene an an an fulanin an fulanin an fulanin an fulanin a samu an ana a ciki kun gani a samu an an tayewa mai mita a ciki sai a ce da shi ne hadisi mu'an'an kun fahimta to akwai wanda suke ce kuma annan mu'annan shi kuma mu'annan kun gan shi hamza ce ko mu'annan gashi mu'annan shi kuma ce mu'an gashi na rubuce a wajen mu yawa to mu'an an shi ne wanda zo da an an an a cikin shi ko to mu'an nan fa shi ne anna fulanan qala anna fulanan qala ina fatan fahimta wanda zo da anna anna to shine sai ce misalin mu'an an shine kaman ka ce an sa'idin an karam daga sa'idu daga kuma karam kun ga daɗin littafin musulunci kenan in na turanci ne ko na abu za a ganga misali amma ka ji hatta ka sunan da malamai suke ake so altafa musulunci sai an samu masu kima masu daraja masu ba da fa'ida mai sa'id rabautacce mai karam shine karamci ina fatan fahimta so wannan shine ake ci hadisi man'an sai dai to shi mu hadisi man'an mai hukuncin shi kenan idan hadisi zo da an an an idan ya zama akwai mudallisi a cikin isnadin mutumin da aka san shi ya shahara da magudi a isnadi za mu zo mu ji magudi shine yana da hadisi daga wani daga wani sai cire wani sai jona da wani din amma ba zai faɗi kalmar da ke cewa ji ga wani din ba sai kalmar da za a zahiri za ta nuna ji da wancan amma in ka kalle ta da kyau ba ta ya ci ga wace din ka ga maka magudi kai da baka sani ba kenan sai dai matsalar su malaman hadisi ba a masa haka ko kai za su tono to idan ya zama imudallisi ne ya ce an an to ba za a ta kashe hadisin kun gane saboda an daga wani ka ce mana kaji daga wani sai ce a ni na ce dai daga wani ka gaya maka magudi kin to don haka in haka samu mutum mudallisi ya ce mana an a hadisi to ba za a shi hadisin ba idan ko ba mudallisi ba ne akwai malamin da an san su ba sa ta dilisanci ina fatan fahimta suka zo da an to malamai imam muslim ce kawai za an sa kai tsaye ina fatan fahimta wanda baya da lisanci ya zama ya yi zamani da malamin da ya ce daga gare shi ko da ba a san sun taɓa haɗuwa ba amma sun zamani ɗaya musulmi ce za a sha hadisin shi kawai bukhari kuma ce a ba za a amsa ba sai an tabbata sun taba haduwa sun zauna sun yi karatu shi ma din koda an san shi bai bai abin to sai sun haɗu tukuna a wajen bukhari amma zance raji shi ne dai ba hukunci gaba ɗaya kai tsaye irin wannan abin sai an wani bincike mai zafi akan wannan matsalar amma in dai mudallisi ne to wallahi ba za an saba in dai ce an ɗan nan sai yanda ya ce haddasana na gaba shine mubhamun hadisi mubham shi kuma nau'in na hadisi kuma shine ma fihi rawin lam yusam wanda yake da wani marwaicin da ba ambaci sunan shi ba ga marwaici mun gani a hadisi eh amma ba suna kaman yaya haddasani rajulun ko to rajulun suna ne kaga ba ga mana suna ba ko ko kuma an an sheki ahalin kaza ko akbarani mai ne alimun duk fa yanzu ba ga mana wane ne ba sammu lana rijalakum ga mana waye wayannan tukuna to shi ibhami nau'i ne na jahala da yana sa a amsar hadisi rauni ne a cikin hadisi dole kai bayanin wane ne wannan mutumi din tukuna idan baka bayani ba amsa malamai suka cewa ko da ka ambaci sunan shi ka ce ka ba shi lambar girma kamar ka ce haddasa ni hujjatun wani hujja malami ya bana hadisi a ce a har yanzu mu san fawaye ba ko hukunta ba sai kai bayanin waye wannan hujja din ta yau kai ne hujja a wajen ka mu kuma ba hujja bane ina ba dan fahimta tsakanin da Allah ba mu taba ganin haka ba mutum ya zauna nan yana tawo kai shi kullun kullun a masallaci lafiya lafiya yana keta tafi Lagos ko ta marar ko ne mai kawai ka je ka tar da shi ya zama wani irin mutum mu anan ta za mu ce suka ne ko ba ka ba can wanda san shi ami ya zai ce da shi wa nan ijan ina fatan fahimta eh mu a Najeriya akwai wanda muka san shi yana zariya yana tantiri tantiri ne kun san tantiri da Hausa ko tantiri ne amma da cilla ta Lagos kuma to ka san dole ke zariya dai sai ka sami shi da dan karatu gurgurdo haka dan ko yaron mota ne conductor sai kaga akwai dai abin da ya dai fisga da yaje can kawai shi ne sai sai ga dukkan taron mutanen dai haka dai sai sai zama shine liman to sai dan kame kanshi kawai yana shine liman shine shugaban kwamiti ana ta abubuwa dai haka ranar wani dan zarin da ya je tar da shi yanzu wani shine limamin ku wani shine liman taɓeja a bai fita ba sai fasa sallar shi ya fata je rojan ina ba ta ko fahimta to kaga wanda suka san shi a can lagos ya ce da shi sai a ce liman haddasa na imamun amma a zarin mu ce kai ai munkar matrukun ba za a sha wannan ai ba za a sha hadisi ba gaba da to da haka koda zaka bashi lamba girma ka ce haddasana fulan ba za an sa ba mubham ba amsa mubham muna ganin mubham za mu je mu bincika waye wannan mubhami din akwai tafai da aka wuta kan al-mubahamat ina fatan fahimta wani tafi a muhammad za mu je mu bincika eh za mu gano wani ran ba mu gano wane ne wannan mutumin ba to hadisin fa ya zama mai rauni kenan ba za a yi da shi ba kuma ina fatan fahimta to malam ya ja birki na anan wajen ce sai ja birki a sai in Allah kai mu gobe sai mu tashi dai nan wajen muka yi so biyu wa kullu kullu ma artubatil wa kullu ma qallat rijaluhu ala wa didduhu dhaka allazi qad nazala ina ganin babu laifi ba sai saurin da muke so dai mu yi gara mu tafi ɗan hankalin haka ko yawwa in Allah ya sa an fahimta to shi kenan kaga ya fi a cika a sauke ta ɗin da sauran ƙura Allah sa mu dace to akwai tambaya ne na'am akwai tambaya cikin katin da aka yi to shi kenan in babu sai misalaitin mu tashi ko muttasil da musalsal muttasil shine cewa musnadul muttasil isnad min rawi hatta mustafa wa lam yabin musnad shine wanda isnadin shi ya sa da juna har zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa lam yabin sai bai samu yanka ba shine mene musnad hadisin da ya zama tintin har zuwa ga manzon Allah musnad don haka ba a cewa wani hadisi musnad in ba abin da yake ya danganta manzon Allah ba kun fahimta kuma ne muku bayani musnad na mene na littafi ya yake nufi ko musna wannan kuma da yake magana na matani na hadisin manzon Allah shine wanda tiryan tiryan gashi daga wani hawa daga wani hawa zuwa ga manzon Allah sai ce da shi musnad an fahimta ko amma wa ma bi sam'i kulli rawi tasil isnadu lil mustafa fal muttasil abinda yazo kowanne marwaci yayi daga kowanne dan uwansa har zuwa ga mustafa na muhammad ana ce da shi muttasil ka gane cewa wannan kekere kowa an bacika an ji kenan sai muka ce akwai gyara a wajen saboda shi wannan ittisali maganan wani ji daga wani dole ne akan akan musnad dole kuma akan abin da ba musnad ba na makwado da mawquf su ma dole sai an masa wannan hukunci din sai an samu ittisali dan haka sai aka ce abin da ya kamata ya zama mene wa ma bi sam'i kulli rawin yattasil isnaduhu sai muka ce lil muntaha ya kamata ya zama fal muttasil Allah samu dace ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم قسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا بين معاصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلل علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله